الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المهدري ولتعطي بي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى da ya haɗa mu wannan sake gama mu wannan jalsa tamu mai albarka don ci gaba da karatunmu na tasawuf na littafin maulanmu a shek sharif ibrahim saleh الحسين رضي الله عنه النهج الحميد da yau shida ne ga watan sha ɗaya alif dubu biyu da goma sha shida za mu ɗaura daga kan inda muka tsaya a zama da ya gabata idan ba manta ba dai muna cikin babi da yake magana akan ladabi tsakanin yan uwa da junansu mun tsaya daidai hadisin da sayyidina rasulullah yayi magana sallallahu alaihi wasallam akan haƙoƙin musulmi akan kowane musulmi cewa kar ana zaman dandali iyyakum wal julusu ala turqati kar kuna zama a hirdinku kar kuna zama akan hanyoyi suka ce ai ya rasulullahi ba makawa wannan wurare ne da muke zama mu yi tadi ya ce to idan kun yi kuka ce sai kun zauna a wannan majalisai to ku ba wa hanya hakkinta suka ce menene hakkin hanya ya ce rimtse ido da kalle-kalle na matan mutane da kame cutarwa ije shi kenan duk wani cutarwa kame shi da juyo da sallama ga wanda duk ya muku sallama da umarni da kyakkyawa da hanyar mummuna wannan hadisin bukhari da muslim da abu dawud da duka sun yi tarayya cikin fidda shi za mu tashi akan hadisi na gaba wadda maulanmu shek sharif ya kawo yake cewa wa anil ma'rur wa anil ma'rur ibn suwaidin قال رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى ظلامه حلة فسألته في ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية أن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم رواه البخاري ومسلم يتي وعن المعرور wannan hadisi an karɓo shi ne daga ma'arur ibn suwaidin ɗan suwaidu ƙala ya ce ra'aitu aba zarrin al-ghifari radiyallahu anhu ya ce na ga abu zarrin al-ghifari allah ubangiji ya yarda da shi wa alayhi hullatun wa ala zulamihi hullatun ma'ana abu zarrin al-ghifari din in ji ma'arur ibn suwaidin ya ce na gan shi cikin shiga ta ado da shi da yaron gidansa shi ma ya yi shiga na ado fasa'altuhu an zalika sai na mai tambaya kan haka din faƙara sai ya ce inni sababtu rajulan ya ce wallahi na yi zage-zage da wani mutum ne na yi zage-zage ne da wani mutum fashakani ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin sai ya kai ƙara ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي مايكي عليه الصلاه والسلام يتي عيرته بامه yanzu kai aibata shi kai tare wato da uwarsa yanzu aibata shi kai da mahaifiyarsa mana kaman ka dubi mutum ka ka kuna zage zage sai ka faɗi wani mummunan abu akan mahaifiyar mutum shine annabi ya ce maza yanzu ai ba ta shi kai da mahaifiyarsa kamar dai wato misalin tabbawai ana nufin kamar a cikin mutane kuna zage-zage sai ka faɗi wani abu akan mahaifiyar mutum wanda zai aibata mutum ɗin a idon jama'a ko ka ce masa ɗan mahaukaciya misali kaka aibata shi ba da kansa zatinsa ba ko da mahaifiyarsa to abinda shi wannan sahabi ya yi wa wannan sahabi ke nan ya ce sai annabi ya ce a ayyarta hukumi yanzu aibata shi kai da mahaifiyarsa innaka mur'un fika jahiliya je lalle kai mutum ne wadda baka rabu da akwai wato nau'in jahiliya tattare da kai ma'aiki alai salatu wassalamu ya ce anna ikhwanakum khawalukum lallai ku sani waɗanda Allah ya sanya su a hannunku bayinku kenan yan uwanku ne lallai yan uwanku ne ja'alahumullahu tahta aydikum Allah Ubangiji dai kawai ya sanya su ne a ƙarƙashin hannayenku. Faman kana akhuhu tahta yadihi duk wadda ɗan uwansa musulmi ko kuma ɗan adam mai mutunci Allah ya sanya shi a ƙarƙashin hannunsa a matsayin bawa to falyut'imhu mimma yakul ya ci da shi irin abin da yake ci karka ce don bawanka ne za kana ba shi abincin dabbobi ya ci ko kuma wani kaskantaccen abinci wadda yan adam ɗin ba zai so ya ci wannan abincin ba kai wadda ba shi kake ci ba ma'aiki ya ce bayan ku ku ciyar da su irin abincin da kuke ci wadda aka girka a gidanka wadda kai ma shi zaka ci to irinsa zaka ba wa bawanka domin saura kwana uku shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu yayi intiqali ila rafiq al-a'la ya tara al'umma ranar alhamis sauran juma'a asabar lahadi ya rage mai ya tara mutane a masallacinsa na madina yayi wasiya ta ban kwana din nan a ciki yayi fara wasiya ne da girmama mahaddata alkur'ani saboda su suke dauke da abinda shugaban halitta na muhammadu allah turo shi shi ɗungurungun a girmama su ya ce wanda ya girmama su ya girmama ne wanda ya wulakanta su kuma ni ya wulakanta sannan ya ce a girmama ma'abota ilimin addini malamai wanda suke suka san ilimin da yake kumshi a cikin littafin allah din masu bayanin abin da aka aiko ni da shi su kuma su ne magada na kuma su ne magada annabawa wanda duk ya girmama su ya girmama Allah da manzonsa ya ce ku kiyaye haƙƙin matanku ku duk abin da ya cancanta a musu wadda yake wuyanku lalle ku kokari ku sauke ku raba su da danginsu da 'yan uwansu gaba ɗaya ku ne suke kallo ta haka duk abin da ya shafi nasu na bukata ku taimake su da ke ku bayinku kuma mutane ne ‘yan uwanku, taimake su ma'ana ku ba su irin abincin da kuke ci, tufatar da su irin suturan da kuke sawa idan kun sa su aiki kuma kuka ga ya sun gagara wanda ya nauye su to ku taimake su. To yayi wasiyoyi dai kusan wajen hamsin nau'i daban-daban a wannan rana din. wannan yana ciki anna ikhwanakum aw anna ikhwanakum khawalakum wato su wa'inda Allah ya sanya su Allah ya sanya su hannunku yan uwanku ne fa su bayin naku jalahu Allah ta ta'idi aidikum Allah ya sanya su cikin hannayen wa man kana aqu tahta yadihi wanda duk dan uwansa mutum ya zama matsayin bawa ya zama karkashin hannayensa to falitimhu mimma ya'kul lallai ya ci da shi daga cikin abin da yake ci kar ya canja masa abinci don shi bawa ne waliyulbisu mimma yalbasu ya tufatar da shi irin suturan da yake sawa kar ya je yana sa masa tsumma irin na mahaukata wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kar kuna daura musu ayyukan da zai rinjaye su suka garayi fa in kallaftumuhum in kuma kun daura musu wani aiki da kuka ga ya fi karfin su ma ya gulibum wanda zai rinjaye su fa ainuhum annabi ya ce ku taimake su ku taya su ma'ana bawan ka ne ka zo ka taimake shi saboda haka dai wannan hadisi bukhari da muslim duka sun yi tarayya wurin fidda shi ultu mulaya sharif ya ce ni kuma sai na ce wa kana al-ma'ruf shi ma'arur din nan da aka karbi hadisi a yi bayani yanzu wato a baya wato ya zage zagen nan laqiya aba zarrin bin rizati bin rizza rizata kai afwan ya haɗu da abu zarrin ne a rizza rizza wani kauye ne haithu qada radiyallahu anhu akhir hayatihi wato inda shi Allah ya tada shi inda Allah ya karbi rayuwarsa kenan a nan ya rasu warrizzatu shi ribza din nan mawdu'ul badiyati bainahu wa bainal madinati thalatha marahila wato wani guri ne kauye tsakaninsa da madina marhala uku ne wato marhala uku tafiyar marhala uku ne tsakanin wannan ribza ɗin ƙauyen da madina kana ya ta'ahadu ya ta'ahadu abu zarrin fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma'rur din nan abu zarrin ya saba da shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sabab al-mazkur jara bainahu wa bain bilal shi ma'arur din nan da yake ba Abu Dharr Gifari radiyallahu anhu ko kuma Abu Dharr Gifari da yake suke magana da ma'arur akan zage-zage din nan wannan zage-zagen ya faru ne fa a tsakaninsa shi Abu Dharr wato da da da da da, da Bilal kamar yadda muka karanta a baya wato zage-zagen ya faru ne a tsakaninsa da sayyiduna bilal ladanin sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam jara baina huwa baina bilal ya faru ne tsakaninsa wato ya gudana ne tsakaninsa da bilal wa fi annahu qala lahu a cikin zage-zagen da suka yin cewa shi ya gaya wa sayyiduna bilal yabna sauda'a yace masa ya kai dan bakar mace kun gane abin da annabi ya faɗa ɗin kenan cewa za ka aibata shi yanzu da mahaifiyarsa ya kai ɗan bakar mace to kaga a nan bai yi ba wannan lamari ya kai ɗan bakar mace kaga ai ko ɗan farar mace aka ce akwai abin dubawa a ciki dan farar mace ne mutum ya gaya ma kai akwai abin duba bellanta na ya ce ma dan bakar mace da haka wasu tun har yanzu nan wasu suna wannan kaji suna cewa mutum dan bakar jaraba da makamantansu yabna sauda ya kai dan bakar mace wa fi ba'd riwayat wannan ya zo irin wannan fa ya zo wato tsoratarwa akai ya zo a sashin riwayoyi innahu laysa libn al-bayda'a al-ibn as-sauda'a fadlun illa bittaqwa shugaba yace ku sani dan farar mace bayi da wani fifiko akan dan bakar mace sai dai inda tsoron Allah ne kai dan farar mace baka da wani fifiko akan dan bakar mace sai inda tsoron Allah ne tsoron Allah shi kadai zai saka su mutu saboda ayar suratul hujurati ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقيكم wanda ya fi girma a wurin Allah cikinku duka shi ne atkekum wanda ya fi ku tsoron Allah inna Allah alimun saboda shi Allah masani ne khabirun mai wato sani ne ciki da waje ne kuma ba da labari Maula Sharif radiyallahu anhu yace laqad azaltu fi iradi مثل هذه الآثار المؤكدة لعقد الأخوة بين المسلمين عموما وآل الطريقة خصوصا لقد حقيقة عدلت na tsawaita bayani fi iradi misli hadhihi al-athar wurin kawo irin waɗannan riwayoyi hadisai al-mu'akkadati wadda ke karfafawa li aqdil ukhuwati bainal muslimin umuman wadda wadda riwayoyin da suke karfafa kulla yan uwantaka a tsakanin musulmai bisa ganewa kenan umuman wa alu tariqati khususan a keɓe kuma musamman wato yan ɗariƙa riwayoyin da suke nuna kulla ko ƙarfafa yan uwantaka a tsakaninsu musulmai bisa ganewa yan ɗariƙa in an yi takhassusi kenan mana in an faɗaɗa yan uwantaka na musulmai gaba ɗaya in an ce an taƙaita an keɓe kuma an taƙaita a kan ‘yan'uwantaka na tijjaniya. Wasa ya fi mazidu min al'ahadisi fi gudunin al'adisi min al'umurin arba'atin lazim. Maulana Sheikh Sharif ya ce, da sannu, wasa ya fi mazidu min al'ahadisi, da sannu ƙari zai zo za mu ƙara bayani yake da sannu za mu ƙarin bayani na hadisai fi gudunin hadisi cikin wato tsakiyan bayani da za mu yi gudun a larabci shi ne kamar asna tsakiyan abu cikin muna tsakiyan bayanai da za mu yi nan an umurin arba'atin lazima cikin waɗansu lamura guda hudu wadda suke wajibai wadda suka lizinci dukkan kowa musamman mabiyin ahalul layi to in mun zo tsakiyar bayanin su za mu yi ƙarin bayani na wayannan riwayoyi ko kuma za mu ƙaro wasu wa hadhihi hiya al-umur al-madhkura wa'annan sune lamura da ma'ana ababen ambatawa da nake so in kawo guda hudu din awwalu na farko daga ciki yajibu alayka ayyuhal akhu ya kai dan uwa ahalullahi ya wajaba a kanka hibzu hurmati ikhwanika ghaibina aw hadirin wajibi ne ka kiyaye alhurma ta ɗan uwanka ko suna halin ba sa gabanka ko kuma suna gabanka ka kiyaye alhurman ɗan uwanka ahalullahi wala yajuzu laka an tabtaba minhum ahadan bai halatta a kanka ka raɗi wani daga cikinsu ahalullahi ma'ana ahalu tsarikaki bai halatta karaɗi wani wala ta zukurahu bi su'in aw naqsin bai halatta ka ambace shi wa da mummunan abu ko kuma da tawaya ka tauye darajarsa wala yajuzu laka abadan أن تفاضل بين تلاميذ مقدم وتلامذة مقدم آخر بيرتا أجريك إن جي مولانا شريف yace ka fifita muridan mukaddami wani akan muridan mukaddami wani irin al'adan samari yanzu kenan to wannan kaji abinda maulana shek sharif ya faɗa bai halatta ba haka ne muridan wani ina za ka haɗa su da muridan wani babu duka muridai gaba ɗaya da su da mukaddamansu da khalifofinsu duka almajiran shehu ibrahim ne shi kuma almajirin shehu tijjani ne ma'ana gaba ɗaya abin ɗaya ne kenan bai halatta ka zo kana in ka fifita wasu ma'ana ka tauye wasu kenan to abu kayi abin da aka hana a bayan kenan wala tukuru bi su'in aw naqsin din kenan wala tunsib ba'dahum ila al-kamal wa ba'dahum ila an-naqs kar kana danganta wasu muridai da kamala waɗansu kuma da tawaya kana cewa suna da kamala wa'incan kuma na kasassu ne bai halatta shi ma haka wakazalika la yajuzu an taqula lam yadhuk fulanun min al ma'rifati shay'a ko bai halatta ka ce ai wani kan bai kankani kamai ba a ma'rifa wani ba bai kankani kamai ba a ma'rifa to bai halatta ba haka wala annahu ma shammara ya'tan fulanun fil ma'rifa ko kuma bai halatta ka ce ai wane kam ko sunsu na ma'arifa ma ko sansana ta ma bai yi ba mana ila wane yayi azkaru kai kai azkaru sai kace ai wane kam ai ko sunsu na kamshin ma'arifan ma bai yi ba hayaniyar da kawai ya je ya dawo ko sunsu na ma'arifan ma bai yi ba dalle ya sani wala yajuzu kadhalika haka nan kuma bai halatta ba أن تقول فلان قوي الإيمان وفلان ضعيف الإيمان بل تكتي واني أي إيمان سمي كرفين دسكني واني كما إيمان ساكوي روني kai dai ka zama wato alƙali ke kan mai hukunta mutane kai sannunka wani shine kaza wani shine kaza to duk dai wannan bai halatta ga muridi sadiki dama a baya mun karanta akwai muridi sadiki akwai kuma ne kazibi ko to wannan halayya duk wato negative side din nan duka muridi kazibi ne muridi sadiki bai da wannan ɗabi'a wa fulanun rafi'ul maqami wa fulanun wadi'uhu ma'ana ko bai halatta ka ce wane wane ai yana da daraja sosai madaukakiya wane kuma kaskantacce ne duk dai bai halatta ba wadi'uhu ma'ana darajar nasa shi ta sauka kenan ma'ana mai kaskantacce ne wane wane kuma mai mukami ne madaukaki duk dai wannan ba wanda ya saka wanda ya san Allah to shi yana wato yana ɗaukan kamar irin yadda na taɓa gaya muku annabi Musa ya zo yana wucewa ya ga kuikuyo ya ce ina gani wannan ya fi ni matsayi a wurin Allah kare ba in yace yana yana gani yana daidai da nima yana ga wato kenan ya ɗauki kansa wani abu ko dama me girman kai na gaya mana a baya girman kai shine sai abu uku ya haɗu ko yake faruwa ma'ana kaga kowa a cikin mutane yana da ne yana da alfurma ba wai kaga bai da alfurma ba kaga kowa yana da alfurma gane bayanin nan kuwa kaga kai din kana da alfurma kowa ma yana da ita amma taka ta ƙara nasu to shine girman kai aw nahu zalika min al-uyudi ko kuma irin wa'annan dai kwatankwacin wannan abubuwan da muka kirga na aibobi duka bai halarta muridi ya zama cikin su wa kama la yajizu laka an tadhkurahu bima yakrahu hadiran aw ghaiban hakanan kuma kamar yadda dai bai halatta ba an tazkurahu ka ambace shi shi dan uwanka muridi ahlul lahi bima yakrahu ka ambace shi da abin da bai so a faɗa hadiran ko a gabansa ne an ga'iban ko ma bayansa bai halatta ka ambace shi da abin da baya so hakaza la yanbaghi an tazkura ikhwanahu wa talamizahu wa talamizahu hakanan bai halatta kuma ka ambaci ƴan uwansa da abin da ba sa so a faɗa nasu ko a gabansu ko a bayan idon su wa talamizahu ko kuma almajiransa ka ambace su da wani mummunan abin da ba sa so a ambata da shi da ƴan uwansa da almajiransa duka bai halatta ka ambace su da wani mummunan abu ba wa ahlahu haka nan iyalansa bai halatta ka ambaci iyalansa da mummunan abu ai duk zagin mutum kake kenan don baka zage ni ba baka ambace ni da mummunan abu ba ka ambaci yan uwana da kuma almajiraina da iyalaina da mummunan abu kan me aka yi kenan ainihin wato kawai dai ka ki ka fito fili ne amma da lidin kake wa ashiratahu haka nan da danginsa karka ambace su da mummunan abu ma bima yasta'u bi sama'ihi mana karka ambace su da abin da zai bakanta masa in ya ji wannan la fi ghaibatihi kar kai haka a baya nan wala fi hudurihi kar kai hakan kuma ko a gabansa duka dai an hane ka kai muridi sadiki wa kadhalika la yajuzu tajassus haka nan bai halatta kai wato bincike na sa ido wal bafi da yin bafi wato bincike an asrarihi daga shir sirri a sirrai wa hawalihi da ya da halayya wa ma batana min umurihi da kuma abin da ya buya na lamuransa ka ce kai dai za ka yi ta bincike ni kan wani kam dalla ji mana zo na dalla ni kam ya wani kam ya nake ganin abubuwan nasa ne ni jari na ya kare ne kai kai ka san abin da yake ciki ya ne ne yake tafiya al'amarinsa me ya wa saka to irin waɗannan abubuwa da suka ɓuya na lamuransa ko bincike na ƙwaƙwafi ko na sa'i da duka an hana haramun ne wala ya fi ta'arrudu li zikiri sirri bai halatta ka bijirta bisa ambaton sirrinsa wa mutane wani yanzu wani da ka san halin da yake ciki yanzu ba a ban sani ba ai bashi yanzu abin da yake kansa na bashi ai shi kenan kawai kai dai ai shiru kawai wataƙila bai shige naira ɗari ba fa ko ne ke bisa a ce ai bashi kaga ai ba kai ƙarya ba kan akwai bashin ko to amma kawai kai haka ne don ta ayyiri don ka aibata shi kawai so bai alata wa ifsha'i idza amanaka alayhi haka nan da ya haɗa sirrin nasa idan ya amince da kai ya gaya maka kai kuma ka zo kai ta yaɗa mutum ya zai same ka daga kai sai shi saboda ya yarda da kai ya gaya ma wani asirinsa kawai sai ka je kai ai kaji kaji kaji kaji ai kaji kaji yanzu haka ya kai mutum ya kai mutum mutum kaza da kaza suke neman sa ruwa a jallo ai kaji kaji kaji kaji ai ka ji kaza kaza ya zo ya aminta da kai ya gaya maka kai kuma ka zo ka rika yaɗawa fa innahu la yaf'alu laka zalika afwan idza amanaka alayhi ko na tsallake wani abu ko yawa idan ya aminta da kai bisa wannan sirri na sabi wa baktahu ladayka ya zo ya zuba shi ya daidaita shi a gaban ka pieces pieces ma'ana petal petal shine basta kamar na farkon suratu an-nisa'i ya nafsu taqu rabbakum alladhi khalaqakum ya ya nafsu taqu rabbakum ya ya nafsu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira kaga idza bathahu kenan wa bathahu ladayka yazo ya daidaita bayanan sirrinsa a gabanka kai kuma ya zo kai ka yada to bai halatta ba فإنه لا يفعل لك ذلك إلا لعزتك عنده shi din nan bai haka ba na zuwa ya ɗaiɗaita sirrinsa a gaban nan ba sai don ganin girmanka a wurinsa wato yana ganin girmanka ne da darajarka shi yasa a wurinsa mana yake iya gaya maka a sirrinsa da aka yi kuma karka wulakanta shi ka je kana ɗaiɗaitawa kazalika yajibu alal akhir haka nan kuma ya waje ba akan dan uwa an ya kuffa an na'li ma menene ma mene ni a mai an diga yi wala sarfu ko ma an ya kufa ya kane an nakali ma ya bulughu min al-qad'i wa ta'ani fi akhihi ya ya ya ya ya wajaba ya kane daga nakaltan abin da ke iso shi na batanci da suka a cikin ɗan uwansa an gane bayani wani zai kawo ma suka ko batanci na ɗan uwanka musulmi ko ɗan uwanka ɗan ɗariƙa to kai kuma ka kame daga nakaltansa ka ƙara ci gaba an gane a kawo maka kuma ya ka riƙa naƙalta daga wani an wane ila wani to bai halatta ba dalili maulana shari'a ce fa innal muballigha sharikul qadi'i fil idayati domin wanda ya ɗau labari ya isarwa wanda aka kawo masa cewa wane kaza misali wani ya kawo min sukan umar wannan ai kaji kaji kaji batanci da suka shi kenan shi bai iya isan umar ya gaya marwa ni da na tashi sai na je lafiyar kaji ni kaji abubuwan da wani yake faɗi a kanka kuwa wai ya jiyo a wurin wani ne wai wani ne ke sukan ka wani ya zo ya gaya ne wai wani ya yi kaza to bari ka ji matsayin yin haka fa innal muballigha ka sani wanda zai ɗauki bayanin da ya ji an kawo sukan wani ya kai masa cewa wani ne zo gani wani ya soke ka ko ya ɓata ka sharikul qadihi fil idayati abokin tarayyan shi asalin wancan wanda ya tushe wanda ya sukan ne a wurin cutarwa ba ma wanda ya kawo masa labari ba a ainihin wanda wanda ya ɓatance kai da ka ɗauka ka isarwa wanda aka saukan to kai da wancan wanda ya kiran kun yi tarayya a wurin zunubi daidai kuke wa fil haqiqati to bari ga abin da Maulana Sheikh Sharif bai yace yace a haƙiƙa ma ma zan maka illa man ballaga ilaika babu wani wanda ya aibata ka ma ya zambace ka sai wanda ya daukar labari ya ifar maka shine kawai ya zage ka don baka da kawai a wurin sakani wannan shari yake ba wani wanda ya zage ka ba sai shi shi kawai ya aibata ka aha to yace lidhalika yace saboda haka ne ma kuntu ni na kasance in ji maulana sharif kuntu ne ya uwa da ka yi wala ma kuntu ne kada Maulana ya ce lizalika saboda haka ne kuntu na kasance usbidu min itibari kullaman naqala ko kullu man naqala ilayya qawlul wushati aw al usadi fiyya aw ba'd ahbabi wa asdiqai yace saboda haka ne ma mutuncin wadda nake izinan faɗuwan mutuncin dukkan mutumin da zai ɗauki wani ya ɗauko wani magana da wawaye ko mahasadanta suka yi a kaina ya kawo gare ni ko suka yi a kan masoyana ko suka yi kan abokanaina jama'ata wadda duk ya ɗauko yake ɗaukowa yana kawo mini maulana sharif ibrahim sale ya ce nake ganin zubewar mutuncinsa a idona nake izinin cewa wannan mutuncinsa dai kawai ya zube a wurina wawaye da kuma mahasartantana maganganun da suke yi a kaina da kan masoyana da kan jama'ata abokanaina kamar shehu ne wansa kenan suke ɗaukowa su kawo mini to daga nan kawai kana zuwa to mutuncinka ya zube a ido na niha shine li zalika saboda haka ne kuntu na kasance usidu nake ganin nake fadar da ma'ana mutuncin bi ne itibari a izina na ni kam nake ganin faduwar mutuncin kullu man naqala ilayya qaulal wushati wanda duk ya nakalto ya dauko maganan wushat wawaye aw al hustani ko kuma mahasabanta ya dauko maganganun siya maganganun da suke yi a kaina aw ba'du ahbabi ko suke yin maganganu akan maganganun da suke akan sashin masoyana ko asdiqai ko kuma jama'ata ma'ana abokanina wa kuntu a'uddu na kasance ina kidaya min zakatin rajuli wato yana daga hankali na dan adam mutum min zakatin rajuli wa kamali aqlihi ina kidaya cikan hankalin mutum da basirarsa da kwanyarsa shine adam ikhbarihi iyaya bima yataqawwalu nasu alayya cikan hankalin mutum da basirarsa a wurina shine ya zama baya kawo mini kirkire kirkiren da mutane suke yi a kaina wala ahibba'i da kuma kirkire kirkiren da ake yi akan masoyana min al-abatili na ƙarere kirkiren ƙarya da ake a kaina a yaɓa min da kuma kan masoyana to wanda duk baya ɗaukowa ya kawo mini ya isar mini bai taɓa kawo min irin wannan ba to lallai wannan ina kirga cikin masu kan hankali masu basira in ji maulana sharif wala ya jizu laka an tufshi sirra a kai ka fitfare kai bai halatta ka ka ɗaiɗaita ka yaɗa sirrin ɗan uwanka a cikin ɗariƙa ɗan uwanka a cikin ɗariƙan tijaniya ka ɗauki sirrinsa kana yaɗawa bai halatta in dai ɗan ɗariƙan ne walau ba da hukukin wahshati aw al adawati bainaka wa bainahu ko bayan ko da bayan tsakaninka da shi yayi tsani shine ma'anar wannan kawai fassaransa da tafi wanda zaka walau ba da hukukin wahshati mana ko da tsakanin ku yayi tsami mana an samu kewa an nisa tsakani mana fassara da free translation na shi dai ko da tsakanin ku yayi tsami ka sai ka faru wani lokaci awil adawati ko kuma aka samu dai dan yayya ya shiga tsakanin ka da shi gaba haka ya gabace ka to bai halatta ba ka ɗauki wato bai naka bai na hu kenan ka ɗauki asirinsa don kawai gaba da ta shiga tsakaninku ko kuma tsakaninku ya ɗan yi tsani sai ka ce to ka tun da haka ne bari ma kawai ai akwai asirinsa da na sani da ba na faɗin su shi kenan tun da ya min haka bari ka ce sai ka je kawai duk temple kana yaɗa asirinsa da da ba ka faɗi lokacin da tsakaninku bai tsani din ba to bai halatta ba bai halatta ba wa inna zalika domin yin haka din ma'adudun fi khubuthin niyyati ana kirga shi ne wato a cikin munanan ayyuka niyyat anan karka kalle shi min haitu kalmati min khubuthin niyyati ka zo fasara ka ce wannan yana daga cikin munanan ayyuka an gane yawwa walumi ɗiba'a yana daga cikin ɗabi'u marasa kyau kuma an gane li'amun min albidi na can cikin diwani ko kaskantattu cikin farari farar fata turawa da larabawa da sauransu kenan li'amun min albidi zamana abu da ake nufi lu'mu ɗiba'a wato ɗabi'u marasa kyau kaskantattu wa kama amsakta an zikri ma ya su'uhu sama'uhu fil ghibati wal huzuri yace kamar da yadda ka kane daga barin ambaton abinda zai munana masa in ya ji shi ka bar ambaton abinda in ya ji abun zai munana masa zai bata masa rai ka bar ambatonsa a gabansa ne ko a bayan idonsa to yajibu alaika an tudkhila alayhi surura wajibi ne kuma akan ka ka shigar da sururi a cikin zuciyarsa shi dan uwanka ahli ka rika shigar masa da sururi wato murna abin da zai tashi farin ciki a zuciyarsa ma'ana maimakon tunda an hana ka kamar labari da zai bata masa ka kamar labari da zai mar sururi ai ko shine bi iblaghihi ma tasma'u ta hanyar riskar masa ka isar masa ma tasma'u abinda kaji min mar'in na yabo wa sana'in wa shukrin na yaba masa da koda shi da godiya da mutane suke yi a kansa to ka rika isar masa da wannan kan wani kai ka san da mutane suke ji daɗin kaza ka zankan nan kuwa irin wannan da makamantansu irin godiya da kodawa da yabo da mutane suke masa walau fihi ma yarfa'uhu alayka ko da kuwa in ka isar masa wannan labari kana ganin labarin da aka kawo din na yaba masa da godiya da ake masa zai nuna ya fifikonsa a kanka in ka isar masa an gane bayani misali ka ji ana ta bayani akan mutum ana ta faɗin labari akan sa kace kai garan isar masa ba amma da ne kai ruwan ai ya nuna ai zai daga shi kai na kenan a to wannan bayanan in na isar masa su kaga ai zai fahimci ashe na fi shi ma ai ya fi ni ma kenan ni ma ba ba a yi su a kaina ba to shine shek sharif yace walau fi ma yarfa'uhu alayka ko da cikin bayanan da zaka isar masa da kajin nan zai daga darajarsa a kanka to dole ka isa fa inna katma hada min al-hasad wal hiratu bil batil ka sani kowai irin wannan labarin in ka ji shi baka isar wa mai shi ba yana cikin nau'in hasara nau'i ne na hasara wal hirati bil batil da kuma kishi na banza kishi na banza wato hasara da kishi na banza kana kishi na banza da bai bai bai bai kai komai ba da aka ka isar kawai in ji labari mai kyau a dangane da mutum isar mai zai ji daɗi kuma kai ma ka zama sharikin wanda ya faɗa ma'ana kun yi tarayya wurin lada wurin wanda suka yi shi wa sunnatu sunna dai anan abinda sunna ta koyar shi ne an tagbiɗa bihi halin da aka faɗa a kansa ɗin nan cewa shi kaza ne shi kaza ne aka yi ta yabo din nan an tarbi tsarufi kai burin kai ma Allah ya baka irin a yi maka kai ba kai burin a daina ambatonsa da alkhairi ba shi kuma hasada sunansa gidda shine kai burin Allah ya baka irin ya tawa ne amma ba wai ya kwace ya baka ba ya bar masa nashi ya kara masa ma amma kai ma ya baka irin naka shine gidda halal ne shi gidda amma hazara shi ne kai burin Allah ya kawar da ni'imar da ya bawa wani kai kuma ya daurar da kai akai ya daura ka akai to a tafi tsauni kai wato kai gidda kai burin Allah ya sa kai maka samu irin wannan abin da yake samu na yabo a wurin mutane ne watakila da wurin Allah wato ku bira bi kulli ma sanita ka bashi labarin duk abin da kaji ana faɗi a kansa na yabawa fa inna muballigh al-mar'i sharikh al-malihi ka sani mai kai labarin yabo na mutum to yayi yayi tarayya akan wanda yayi yabo a wurin samun lada kamar na kushen ne didde wa kullu ma zakartuhu fi hadha al-qismi min al-adabi Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Sale ya ce duk abin da kuka ji na ambata shi fi hadal kismi a wannan kashi na farko na abubuwa hudu da nake zan kawo din nan min al'adabi na ladubba tsakanin muridi da dan uwansa mashrudun abun sawa sharuda ne an sharɗanta shi ne bi muwafaqatin da kitabillahi wa sunnati rasulih wato fa bisa sharaɗin fa dukkan abubuwan nan da za a yi su dace da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya kauce a garin yabon kuma kar ka yi yabon da ya wuce gona da iri sannan wurin ɗaiɗaita bayanin mutum ɗin kuma da aka hana ɗin akwai wadda aka akwai ƙofar emergency ko mai bugiyar musulmi ya kawo raɗa guda nawa sun kai wajen bakwai ne kam wanda su sun halatta kaga baka san su ba ka je ka daure kanka kana ganin abun a faɗa kana tsoro baka san ya halatta ba ko raɗa wajen guda nawa kusan ina ga sun kai wajen bakwai su ka sun kai su babu laifi yana daga ciki mutum ya zalunce ka ya je bata ka ya zalunce ka to ka je ka yi wa mutane bayani in yana nan kila ba za ka iya faɗi ba amma ya kafa ki baya nan ka ce wani nan ƙarya yake yi azzalumi munafiki ƙarya yake yi kaza kaza ga bayani yadda yake ga bayani yadda yake tazallam kenan ko wastaqti wane ne wancan waƙoƙin da ya kawo can ƙarshe littafin eh yawwa wastaqis in ka nemi mutum ya taimake ka ya hana ka ka je neman gudunmawa a wurinsa yana da shi ba ya hana ka to in ka je ka faɗa wa mutane wani bai da imani wallahi damuwa ta same ni ba na je neman gudunmowa fa a wurin sa fa wallahi ya hana ni yana da shi kuma na sani ya hana ni to ba ba kai da shi ba wannan eh ba kai da shi ba sai me eh eh wastafti haka nan aka zo neman fatawa a wurinka dalla wani ɗana ne ko kuma ɗan ɗan uwana ne yake so ya auri yar wane kuma mu ba mu da wani sai kai a angon shi ne muka zo mu ji yaya ka gani mai shawari ka game da ita ce tun da ka tambaye ni fara koye ba ba lallai wancan nan gaskiya inda ta gaji mahaifiyarta kam to abun fa ba zai yi mu kyau ba ya to sai ka gyara zama to me bayani to gaskiya dai uwarta kan farauniya ce kuma angonmu dai babu mai haɗa wuri irin uwarta kaga an ce an ce a binciki uwa in za a yi aure shabba shabba ko an nuɗa ku ta su ba raɗa bane ka san dai ba raɗa iya faɗi a gaban su ba ko to ba raɗa bane haka in namiji ne wani yake sai aurar da yarsa gare shi ya zo ya tambaye ka wannan nan kai kake mu'amala da shi yaya ina so in bashi yaka u u u u wannan ka faɗi gaskiya abin da ka sani na munanan alayyarsa kar ka ɓoye ba ka da labari yana dukan mata ko a ya zaki yar wani sanda aka kai ta asibiti ashe ba ku da labari ai kashe mata yake da yunwa ai ai kaza kaza in ka san halin da in dai ka bari aka ɗaura aure nan za a zo a kuka da kai to fito faɗe shi kawai kar a zo sai ga jukura keɓe ka zo kana ta kame kame daga baya to faɗi kawai haka nan kuma mutum fasiki to don ka je kana ga mutane ka ga wani zai mu'amala da shi ka je ka zaga ka kira shi ka ce wane na ga kana so ka yi mu'amala da wani da wani nan fasiki ne gashi gashi gashi abinda ya tabbata kansa da haka kaga kai kuma mutunci ne mu'amala da shi din nan sai a hankali zaka bata mutuncinka duk gari an san shi amma na lura kai baka sani ba kai kuma an san kai mutumin kirki ne ka hada kai da shi baka sani ba sai a dauka kai ma irin aikin sa kake to wannan ba yi da shi bane haka nan kuma wane ne yana so ya hada kasuwa da wane yana so ya bashi jari sai ya zo ya tambaye ka ina ganin ka da wanin nan dalla yaya ya zo ya nemi in ba shi jari ya ka gani me shawarin ka ce tsaf ai ya kai mutum akalla hudu ya cinyewa dukiya suna ba shi jari irin ka kai ma za ka zama na biyar kenan to ni dai ba ruwa na duk abin da ya faru karkace da ni a ciki faɗi gaskiya babu raɗa a ciki sun kai dai wajen bakwai mun taɓa karanta su musamman anan ko to haka kamar yadda muka karanta ƙarya su masu su nawa berele shi ma akwai su ko guda wajen kala biyar ko ƙarƙashin masadirul tashri wadda ɗaya ne kawai ya zama haram a ciki sauran akwai wanda suka halatta wajen kala nawa kala hudu ko laqad aujabu kizban limenene li inqazi muslimin wa malin lahu in huwa lil jawri yutlab aha na tabbata kun haddace bai tuka ukun nan kan ne aha ويكره تأييبا لخائر زوجة وأما لإرهاب العدو فيندب ها ها ها وجاز لإسلاهم ها ويعلم في سوى أولئي فذا نظم صحيح مهذب kaga ƙarerayi da suka halatta kenan daga ciki akwai wanda ma wajibi ne ko akwai wanda mustahabbi ne ka yi ƙarya akwai kuma wadda makruhi ne akwai wadda menene ya halatta kai amma in ba su ba aka ce ne haramun ne saura duka to wannan dai shine mu je mu dawo mu karisa fala yajuzu ta'awun illa ala albirri wa taqwa bai halatta ai taimakekeniya in ba akan bisa bin Allah ba da tsoron Allah وفي الكتاب العزيز يازو أشكال التاجي مبوائي قرآن كريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله كويتا مكيكينيا في سبيل الله دكما صورهم الله كار كويتا مكيكينيا أكم ساقوم الله da ta'addanci ke tare iyaka wattaqullah ku ji tsoron Allah wa bil hadisi yazo a hadisi an abi huraira daga abi huraira marfu'an wanda ke marfu'i har kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyakun wazzan annabi yake a hirɗinku da zato a hirɗinku da yin zato wa bayin Allah mummunan zato fa inna zanna akzabul hadisi domin shi zato din nan shine yafi mafi wato mafi ƙarya muni a ƙarya duka babu kaman zato wala tajassasu wala tahassasu kaga wannan da digo wannan ba digo kana dig cire digon nan dukan sun zama iri da amma suna da dan kama akwai inda suka rabu wala tajassasu kar ku yi bincike na sa ido ga wani wala tahassasu kar ku yi bincike na sa ido ga kanku shine ma'anarsa kawai cikin sauki a larabci tajassus wa'insu su saka ka je ka yi musu sa ido ko a dan baka wa'insu yan kwabbai ko kuma haka kawai ma don kawai mutum ka kana tsoron shi kawai zai saka ka je ni je ka binci ka dan binciko mini mana yawa ne kam harakokin sannan kam akwai masu wannan ne binciken sa ido bin diddigi da tsofaffi amma wa'insu suka saka shi ne tajassus tahassus kuma kai da kanka ka sa kanka kake bincike akan halayyar mutane yawa ne kwana wani rin miya ya ci yau a gidansa yau an yi girki a gidansa ko ba a yi ba baki nawa waye da waye suke bin baki ka samu ka yada ba wanda ya saka kai ka sa kanka kawai kake yi wancan kuma mutane su saka to na farkon shi da ainihin fa'il ɗinsa ana ce masa jasus na biyun kuma hasus to duka dai karka zama mai yin haka kar wasu su sa ka je kana binciken sa ido kan wani ko kan wasu ka musu aiki don suka daɗaɗa musu rai kar kuma kai din ka sa kanka ka je kana yin binciken sa ido akan yan uwanka musulmai ko yan uwanka tijjanawa wala ta hasad annabi yace kar ku rika yin wa juna hasada wala ta bagadu kar kuna yin wato gaba da junanku wala ta dabaru kar kuna juya wa juna baya dukkan jirki kenan wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah ɗan uwan juna kama amarakumullahu ta'ala kama yadda Allah ubangiji madaukaki ya umurce ku Allah ya umurce mu mu zama ɗan uwan juna ko inna wal mu'minuna ikhwa وأصلحوا بين أخويكم المسلم أخو المسلم shugaba sallallahu alaihi yace a wannan hadisi musulmi fa dan uwan musulmi ne la yazlimu kar da ya zalunce shi wala yahzulu kar da ya tozarta shi wala yahqiru kar da ya wulakanta shi bi hasbin ri'in min ash-sharri ya ishi mutum sharri an ya kira akahul muslima ya raina dan uwansa musulmi ya ishi mutum sharri a ce yana raina dan uwansa musulmi kullul muslimi ala muslimi haramun maluhu wa dambu wa irfahu duk musulmi akan musulmi haramun ne cin dukiyansa wa damhu haramun ne zubar da jininsa wa irfahu haramun ne ci masa mutunci irdu kun ga irdu da muka karanta a usulul fiqh karatu na usulul fiqh ko nace muku akwai irdu na mutunci arbu na fadi arbu wajen sun kai nawa ha suna da yawa aiko ma'anonin su muka karanta da ku inna allaha la yanzuru ila ajsamikum allah subhanahu wa ta'ala fa shi bai dubi zuwa ga jikkunanku wala ila suwarikum baya duba surar jikin baya duba gangan jikin walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah abin da yake duba kawai zukatan ku da ayyukan ku at-taqwa hahuna tsoron Allah anan yake at-taqwa hahuna tsoron Allah anan yake at-taqwa hahuna tsoron Allah anan yake wai shiru ila sadri duk nunawa da yake yi din nan yana nuni ne zuwa ga kirjinsa ma'ana tsoron Allah yana cikin zuciyar bawa rawahu al-bukhari wa muslim wannan hadisi bukhari da muslim su suka fidda shi fi adadin min mawadi' min mawadi' kitab al-adadi min sahih min sahihihima cikin wato gurare daban-daban a kitabul adab na sahihan su dukan su biyu sun kakkawo wannan hadisi da haka ne za mu kwana a nan wannan hadisi abin da ya samu karanta shi ba wani bayani muka wuce da a sai mun shiga akwai za mu zo karatun su a karatun hadisi to nan ne za mu tsaya mu yi kwana da kwanaki muna bayanin sa amma wannan da yake bayanin wasu bayanai ake yi kawai shi yasa sai muka tsallake kawai ba mu tsaya sharhi ba sai mun zo karatun sa shi hadisin a zatin sa sai mu tsaya jajirce za mu tashi akan wata jassusu zai mana bayanin me ta jasus da tahassus din nan akai za mu tashi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى فلا تغير تو يوم